الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شاترا قوة رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka tsara suka yi ittifaki amma ba tare da hujja ko dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a jiya mun fara bayani a aya ta 200 abin nan aya ta 92 sai lokaci ya muna halinsa a shafi na 219 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malam Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanik
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون نعم كما يد مكسني منا تتونا مسألولي دسوك شافي أزمي نزامني wanda jiya mun tattauna akan abubuwa daga cikinsu shine abin da yake shiga cikin jiki abra almahbal ko ba haka ba to a jiya wannan kalima din na yi bincike kanta saboda na ga kalimar kamar wato tana da wasu wasu ishkalata da shiga cikin loha to sai ce bari ka gani ya kamata a sake koma kanta a yi bincike kanta kuma da an kawo bincike an samu fa'ida mai yawa shi yasa nake son kuma ku yi tarayya da ni cikin wannan fa'idar kalima ta almahbal wasu laraba suna cewa almahbal wasu na cewa almahbil wasu suna cewa almihbal abinda ake nufi da shi tun daga abinda ya faro daga cikin mahaifa har ya kawo kusan wajen al'auran mace shi ake kira almahbal ko almahbil ko almihbal mun ji wannan da kyau to wannan shine jami'in shi kuma almahabil mahabil shine wato jami'insa amma kalima ta almahbal ba ma'ana guda gare ta ba sun kace larabawa suna amfani da ita wani lokaci suna nufin wato qanatun mumtaddatun fil untha wato shikenan ilal qanatun wato kamar an ce qana asalin shi kamar a ce wani tsibiri amma inda ruwa suke kwararowa to tun daga mahaifan mace har zuwa abin da ya kawo wajen al'aurata an gane ko min alfarji ilar rahimi sannan wani lokaci laraba sun ce in sun ce almahbal sun ka ce alhuwa da hababbani azahiba fil ardi in an kai rame yayi zurhi cikin ƙasa shi ma ana kiran shi almahbal muna ji da kyau sannan kuma sun ka ce alhawa'u min ra'asil jabal ila shi'bi in an ce alhawa'u sarari an gane ko minal jabali daga kan dutsi ila shi'ibi har ya kai can cikin kasar rahi ko iskan da ke kadawa tsakankanin su ana kiran shi almahbal ko almahbil ko almihbal mun ji wannan da kyau me yasa ni kawo wannan saboda ɗalibin ilimi in ya ji kalima ya kamata ya san asalinta da ake sarrafa ta amma bari mu ji fi'ilinta yanzu fi'ili kusan guda hudu gare ta bari mu ji wanda za mu kawo ko guda biyar ne in an ce habula da larabci bi- shine bi ma'ana abula da ainun to kaga baka san habula ba baka san abula ba ko ba kan bari sai a ce habula yahbulu habalatan kuma laraba na cewa habila yahbalu habalan fa huwa habilun wa ahbal wal jam'u hubbal shine mutumin da ya rasa hankalin shi in an ce habula ya samu tabuwa shine wasu suke ce ma daukar ruwan mangare ba na fata an fahimce ni eh to sannan kuma ana iya cewa habilatka ummuka in an ce habilatka ummuka kamar wato yabo ne an gane ko in an ce habilatka ummuka ai faqadatka kamar a ce uwarka ta rasa ka irin abu da a ce kai ji wawa da larabci amma in an ce habilatku ummuhu ba a ce habilatka ummuka ba ai yabonka ne an kai ma'ana ana nufin wane yana da kaifin basira da kaifin hankali shi yasa in an ka ce habila shabu faƙada akalahu ya rasa hankalinsa to in an ka ce habbala kuma yanzu mun wuce mai sula mun tai zuwa ga ruba'i in an ce habbala li iyalihi ko tahabbala li iyalihi ai takassaba ya ji ya nemi musu abin da za su ci sannan kuma in an ka ce habbala an gane ko habbalahu lahm to kenan nama ya cika na- ya cika jikin shi ma'ana mutumin da yake ya koshi kwarai da gaske sannan kuma in an ka ce ni habbala habbalahu ya ce mai habilatka ummuka ma'ana kenan wato mamakka ta rasa ka sannan in an ka ce ahbala shi ko da alhamza af'ala kenan ahbala al'ashiqu masoyi ya haukace ya rikice tunda mai son mace wani lokaci sai shi haukace ko da ustazu naku an gane ku wa ahbala Allah wa ahbalatil mar'atu an ka ce faqadat waladaha fakilathu kina sai a ce ahbalatil mar'atu sannan ana cewa ahbala Allahu almar'a ay afqadaha waladaha in an ce ahbalaha Allah ma'ana Allah ya kashe danta kenan to ya kamata dukkan san irin wannan kuma an ce ahbala Allah shi yasa ni amfani da wannan kalma sannan laraba suna amfani da ihtabala a ƙara ta'un da lamun ihtabala ala wadalihi ay hazina alaihi yayi bakin ciki akan ala faqdihi akan rashin shi in an ka ce ihtabala fi sayrihi asra'a yayi gaugawa sannan an ce ihtabala saida ai ihtala alaihi wa khada'ahu in kai ma abu dubara sai a ce ihtabala alaihi sannan ana cewa ihtabala alfursa ai ihtanama alfursa wa intahazaha yayi amfani da damar shi sai magana ta karshe istahbala ash-shakhsu an gane ko in an ce istahbala ash-shakhsu an ka ce idda aljunun mutun yace shi ya haukace kuma shi ba mahaukaci bane ina fata an fahimce ni to koko ya mai da kan shi wawa shi ba wawa bane abu na gaba cikin ma'abunin abinda muka tattauna akan su muka ce ma yadkhulu lil- ma yadkhulu ila aljismi abra fathati sharji an gane ko kalima ta asharji dai muka bayani muka ce kamar an ciro shi ne daga shiriji haka ne ma'anar take amma ashe fathatu sharji mustalah ne na ilmu tashrih ala da makasan ilmu tashrih wa yasan ilmu tashrih ba ilmin sharha ba fa at-tashrih shine ilimi na operation mustalah ne ashe in sun ce fathatu sharji suna nuhin duburan mutum muna ganewa kenan na'urar da ake sawa ta karkashin dubura ko wani dan ciyo saboda ta je ta gano wani ciyo ko ta zarike wani abu shin tana karya azumi ko ba ta karya azumi shine malamai suka ce ba ta karya azumi dan ba ta dauke da wani ba wai cikin tumbi ne take shiga ba jiya mun yi bayanin ta tawo sai yau matsala ta ƙarshe da za mu ɗauka abin nan game da abin da yake shiga cikin eh, abin nan jiki shine alminvaru sharji in an ce alminvar shine muka ce mi abin aiki kenan ma'ana alatun nazari kamar yadda almiftah alatul fathi asharji in ka diba safha ta 83 cikin muftiratus siyam almu'asira ya kawo shi shine abinda ake nufi wani dan tiyo ne sun kace ibaratun an umbubin rafi'in marin wato umbub kana iya cewa tiyo ko abu mai kamar tiyo rafi'in wanda yake dogo marinun mai tafshi muzawwadun bi kamera saghira ita kamera ba sai mun faɗa ba an an hada shi da kamera ko an yi masa guzurin kamera wadda take kami- karama fi nihayatihi a ƙarshen sa bi wad'i yudau dakhila fathati sharji ana sanya shi karkashin mi kaga karkashin dubura li fahsil qulun wal am'a'il ghaliza abi yana bincike kan wato qulun da kuma abin nan manya manyan hanji da ke cikin jikin dan adam don yayi gano wani abu da ke ciki yana karya azumi ko baya karya azumi muka ce baya karya azumi don an sa na'ura ta je ta gano abinci ta kai abin sha ta kai akwai azumin mutum al-matlabu thamin daga cikin abubuwan da su shiga cikin jiki ma yadkhulu ila al-jismi abra majra al-bawl abinda yake shiga cikin jiki ta fuskar wurin fitsari majra al-bawl kaga jara ya jiri sai a ce majra yana ɗaukan makanul jari yana ɗaukan mi waqtul jari sannan yana ɗaukan mi al-jaryu nafsuhu to majra al-bawl asalin shi majrayu ne jara ya jiri amma sai an ka ce asalin shi maf'alu ne to an ce majral baul inda fitsari yake gudana to sai an ka ce wani lokaci za a iya sama mutum na'ura ko wata allura a cikin al'aurarsa don saboda ta kafa hitsari don a gari waɗansu cututtuka an gane ko sun ka ce ka tashkhisi maradin mu'ayyan au mu'ayyanati hasal kila ko ko a gano cewa in kodarka tana da wannan abubuwan da ake ce ma tsakuwa ko kwaya au fahsil halibina ko ai binciken alhalibina in an ce alhalib shine mai tatsa amma na ana nufin mi ana nufin wato alhalib juz'un min aljihaz albawli wato abin da yake da alaka da fitsarin mutum wanda yake yake da alaka yattasilu bil kila shine yake da alaka da koda wa yasubbu bil masana kuma shi yake zuba abin zubawa a cikin 'yan golayen mutum guda biyu shi ake kira alhalif ma'ana mai tacewa to wannan na'ura ana sa ta wani lokaci a ƙarƙashin wato cikin al'auran mutum don ta gano wani ciwo ko don ta gano wasu abubuwa da ke cikin jikin mutum shin in an ka samu mutum ita an gane ko shin abin ya azuminsa ya kare ko bai kare ba shi ne suke kira da faransanci examen de l'uritaire l'uritaire alaramma to malamai sun ka ce zance mafi inganci don an sa wannan abu ba zai karya azuminka ba kadiba kuma cikin bahasi na ustazar dr ahmad muhammad an gane ko khalil a shafi shi kuma na 88 shi ma ya kawo karin bayani wannan shi ne abinda zan iya cewa a karkashin wannan matsala sai mu batta haka nan kafin gobe idan allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa a zo a dora malam sake maimaita aya fal yau ma in ji allah فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون نعم كما يد تفسير ميكي قدانا شيني منا فارا وادا بيان علم المناسبة munasaba tsakanin aya da ayoyin da sun ka gabata domin wannan zai taimaka muna mu haɗa darasin jiya da na yau ko ba haka nan bane kamar matsayin tamhidi ne in sabon darasi ne shi ba a yarrabtu sai dai a yi tamhidi mun gane wannan bayan wannan sai mu yi sharhul mufradat mu sharhin ɗaiɗaikun kalimomi wanda muna bin tafsiri na jalalaini abu na uku sai mu zo zuwa gami zuwa ga mas'alolin da suke karkashin aya ko ayoyi haka ne muke tafiya da tsarin mu ko to fal yauma ajiya mun faɗa ibnu ashur ya ce wannan fa'un ana kiranta fa'ul fasiha ko ba kalan bane in an ce fasiha tana wato ɓoye tana bayyana wani abu da an ka ɓoye kamar ma'ana akwai abin da aka shafe to sai a ƙaddara shi shi ya sama ibnu ashur ya ce to da an ka ce alfa'u fa'ul fasiha a nan falyauma nunajjika bi badanika yace alfa'u fa'ul fasiha tufsihu an shartin muqaddar fil kalam yadullu alayhi siyaq wal ma'na fa in rumta bi imanika ko ba'da fawati waqtihi an unjiyaka min al gharqi fal yawma nunajjika bi badanik na fata an fahimci shi ibnu ashur abin da ya kawo kenan amma mai littafin ar-rabt wa tanasub bain al ayat shi kuma falyawma nunajjika bi badanika shi ko cewa yi tunda a cikin zukatan bani isra'ila akwai tsoron fir'auna kamar ba su gaskata mutuwar fir'auna ba sun yi shakka to sai Allah ya fitar da shi don ya zamanto aya gare su kaga dai duk dai ana tare maganganun da suna kusa ga juna mun ji wannan da kyau to kaga mun yi arrabtu kuma jiya mun fassara ɗaiɗaikun kalmomi kamar da sun ka zo cikin jalalai ne kenan yanzu za mu fara da bayanin qira'at da suka zo karkashin aya dama kuma jiya mun dan fara sannan kuma da kuma ma'anonin da su waɗannan qira'at kin suke dauka dan saboda dalibin ilimi yayi hattara kai ya je ya ga abu bai san da shi bai ce kaza ne to fal yawma a yau ko ba ka dan bane al yawm yau jam'in shi ake cewa jam'in al yawm da larabci a tsaya ba al yawm mufrad ne ko jam'i mufrad ne to musannakin shi yaumani to jam'i fa ayyam to wannan yake nuna maka asalin ya'un din nan guda wawun nan asalin shi aywam ne sai an kace ayyam mun gane wannan da kyau to fal yawma Allah ya ce mu fir'auna a yau nunajjika bi badanika za mu tsedatar da kai da jikinka anan muna da wato wasu mas'aloli da ya kamata mu tattauna akan su ta fuskar qira'at mun kace akwai imamu yaqub ya karanta fal yawma nunjika bi badanika daga an ja yunji in ja'an sauran qurra kuma sun karanta fal yawma nunajjika bi badanika daga najja yunajji tanjiyatan مثل صلى يصلي تصلية زكى يزكي تزكية أدى يؤدي haka suke tafiya mun ji wannan da kyau to kenan kira'o'in duka amma sai malaman lugha sun kace shin wai da fa'ala da af'ala wanne ne fi karfin ma'ana kamar yanzu da in ce akrama da karrama ha a ya karhi ko ai shi sun ka kira shi mudda'af ko ba haka nan bane to ya an kai kuma duk fi'ili gudana kuma aka yi amfani da shi kuma Allah na ya ce nunjika kuma ya ce nunajika kuma duk aikin Allah ne to sai a ce cikin aikin Allah akwai wanda wani himar karfi Allah rama a yi tambaya mana eh tun da kai na kacci eh eh ban ji kayi bayani ba alran ba ala ayyati hal shi fi'ili in an danganta shi zuwa ga Allah in ka ga dama ka ce nunjika an gane ko tunda bai kai shi ma'ana ba mun tseratar da kai kenan tseratarwa ta farko an gane ko lokacin da an ka fara aikin ƙarshe kuma nunajika mun ka tseratar da kai domin tserarwa tana da farko tana da tsakiya tana da ƙarshe an ja sai ta ɗauki farko najja sai ta ɗauki har zuwa ƙarshe har ci gaban abin mun ji wannan da kyau amma kalima ta al'inja an gane ko wato malamai sun yi mata tafsiri daban-daban dama wanga cikin abin nan abin nan addurrul masu ne ya kawo su ma'anoni ne masu amfani da haka za mu faɗe su kafin mu je gaba shi na ya ce da an ka ce fal yawma nunjika ko nunajjika sai malamai sun ka ce mina tanjiya nulqika bi nahiyatin fi ma yalil bahr ma'ana za mu jefar da kai gaba gaba wato teku yace to wa fi tafsiri ramahu ila sahilil bahri ka sauri kamar dai abin da kenan namijin saniya almuhimmu yace wa hal nunajjika minan najati malaman lugha sun ka ce wasu malamai suka ce da an ka ce nunajjika minan najati bi ma'ana nub'iduka za mu nisantar da kai min ma wa ka'afihi qaumuka min qa'aril bahri wa huwa tahakkumun bihim kenan za mu tseratar da kai daga abin da mutanenka sun kai ni sun ka fada cikin shi kenan na an yi musu izgili su da sun ka bi shi sun halaka mai gidan nasu kuma shi ma ya halaka amma an yi waje da shi kaga shi kenan ba ɗaya ɗaukar ɗai waɗansu malamai suka ce a'a nunajji kaɗan nan min alƙahu ala najwa kenan nunajjika nulqika ala najwa zamu dauki jikinka ba wai mu tseratar da kai mu nisantar da kai ba a'a zamu jefar da jikinka akan wani dan tudu an gane ko rabwatin murtafi'a waɗansu kuma sun kace a'a aw minan najati wa huwa tarku ba min ba min tanjiya ba kenan a'a waɗansu sun kace a'a minan najati daga annajatu ne at-tarku an gane ko menene at-tarku abarka kenan fal yawma nunajjika bi badanika an gane ko yau za mu barka da jikinka ma'ana jikin za mu bar shi ba za mu hallakar da shi ba waɗansu malamai suka ce a nunajjika minan naja'u da alhamza shine naja'u wa huwa alama yau za mu sanya maka alama waɗansu malamai sun faɗi wannan duk da yake wannan cewa annaja'u tana nufin alama abu ne wanda yake magana ce mai nisa malaman lugha ba su kawo wannan ba amma dai dukkan su kuma in ka dauka za a nisantar da jikin fir'auna daga kasan teku an nisantar da jikin shi za a dora jikin fir'auna bisa ga teku bisa ga tudu na kasa ai an dauko jikin shi an dora bisa ga tudu na kasa kuma kana bane za a bar jikin shi ba zai lalace ba an bar jikin shi bai lalace ba yana fata an fahimce ni sannan za a sanya jikin shi alama kuma an bar jikin shi da alama ko ko an bar jikin shi da alama sulke ko da alamar da za a gane shi ko an bar jikin shi ya zan alama aya ce daga cikin ayoyin Allah akwai magana ta cikaro da wata to kaga ɗalibin ilimi in ya ji wata magana fassara da an kai bai sani ba ko malamin shi bai gaya mai ita ba sai ce babu wannan to shi malamin ka sai an ka ce maka shi na ƙarshen ilimi eh ban sani ba ko ko an yi ittifaki an ce duk in malamin ka faɗi magana babu wanda zai faɗa kaga wannan kuskure ne to fal yawma nunajjika sai ce mi bi badanika akwai qira'a je mun faɗa bi badnika an yi mami an yi ba'un sukuni to wani an ka ce duk ma'anar su ɗaya sai ce kai duk ma'anar su ɗaya ba da badne da badan duk ma'anar su ɗaya a'a a bincika in akwai bambanci a gane akwai bambanci malaman luka suke cewa in an ce wato abin nan badn aka yi madalun sukuni ba wanga da muka karanta fal yau nuna jika bi badanika ba an gane ko badan sai zama to jiki badn kuma sai zama to mi sai zama to sulki to kaga za a tseratar da fir'auna da jikin shi mun ka ce nan kamar tahakkumi na ko kuma ana za a tseratar da jikin shi a to amma an ce za a tseratar da fir'auna da sulken shi ma'ana ga kira'a shadda ta bamu cewa hatta da suturar da fir'auna ya tafi da ita wajen fagen daga an yi mi an bar shi da ita ban sani ko mun fahimta ba to amma kuma idan muka duba fal yawma nunajjika bi abdanika sai ta zo da jam'i ita ko ya zamu yi da ita ha bi abdanika shi yasa abdullahi bin mas'ud ya karanta fal yawma nunajjika bi abdanika sai malamai sun ce ai bi duru'ika za mu tseratar da kai da mi da sulkenka to ai sulke kuma jam'i na sai mun ce ko da guda biyu yake saye da su sai da mantomi jam'i ko kuma fir'auna tana yawa da sulke hudu guda gaba guda baya akwai na gefe kanana guda biyu sai su zan nawa hudu ai hudu jam'i na magana ta riga ta kare ko ba haka nan bane yawwa fal yawma nunajjika yau za mu tseratar da kai akwai bi badanika an gane ko badan in an ce badan shi ma dai sulkenna fal yawma nunajjika bi badanika an gane ko za mu tseratar da kai da sulkenka sannan akwai ƙira'a shadda fal yawma nunajjika bi nida'ika za mu tseratar da kai da kiran da kai yi to kaga adaran ma an ce ni da kiran da fir'auna yayi to wani kira fir'auna yayi ha fal yawma nunajjika bi nida'ika sun ka ce ai bi du'aika saboda addu'ar da kai to sai ma'ana a ce kenan da yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina duk da yake bata tseratar da shi ba a lahira sai ta tseratar da mi da shi a duniya ba sai ko mun fahimta ba wannan qira'a ce shadza amma akwai wata qira'a shadza fal yawma nunahika daga nahahu yunahihi tanhiyatan zamu mayar da kai gefe ai an ce nahahu ai ya mayar da shi mi ya mayar da ya mayar da shi gefe to fal yawma nunajjika ko nunahika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ko ba karan bane ka kasance ga wanda yake bayanka ka zamanto aya ina fata an fahimce ni amma kuma akwai qira'a fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalafaka aya shi ko khalafaka ba khalfaka ba ya zan mi ya zan fi'ili zaka zanga wanda ya maye maka mi aya sai zamanto fi'ili ne kenan wato za ka zamanto aya ga aljababira masu girman kai jam'i ne na jabba ko jabberi mai jin kan ko da kuma alfara'ina masu kangararru dama an ce asalin fir'auna ko suna ne ko ko sunan sarki ne a ƙasar misra to duk wani wanda zai mulki sai ka zamanto aya gare shi ban sani ko an fahimta ba wannan ita ce ƙira'a shadda fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalafaka aya akwai ƙira'a shadda falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka aya don ka zamanto aya ga wanda ya halicce kamar azanto ka zamanto aya daga cikin ayoyin Allah duk qira'o'i ne waɗanda in ka duba ba su karo da juna ba amma dai waccan khalfaka ita ce mi ita ce mutawatira khalafaka da khalaqaka duk mi shadda ce amma bata ci karo da juna ba don kakkace qur'ani ya ci karo da juna fal yawma nunajjika bi badanik a yau za mu tseratar da kai bi badanika ko mu ce bi badanika mun faɗa litakuna liman khalfaka aya ka zamanto aya ga wanda yake bayanka wa inna kathiran minan nas lalle da yawa daga cikin mutane an ayatina game da ayoyinmu ayoyin Allah kala nawa ne biyu ne da wani da wani alkauniya wa shar'iyya ko ba ka nan bane to nan kathiran minan nasi an ayatina shar'iyya ake bince ko kauniya tunda ya kamata mu tantance shar'iyya ake nufi ha tau magana ta taso shi yasa don in ka ji an ce ayatullahi cikin qur'ani tsaya ka duba shin kauniya ake zance ko shar'iyya wani lokaci shar'iyya ake nufi wani lokaci kauniya ake nufi wani lokacin kuma su ɗin ake nufi bari mu bada misali inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات نن كونية نكو شرعية kauniya ne mun gane ko to kuma akwai mi akwai shar'iyya akwai inda za a kira ayat ana nufin ayoyi an gane ko wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا ستمين وبئس المصير تو to yanzu nan wai kauniya ake nuhi ko shar'iyya alaramma eh kuma bayan ya ce fir'auna li takuna liman khalfaka aya shi fir'auna aya ne kauniya ko shar'iyya ya hada amin amin to ku saurara ba rigima bace ai ana magana ne kan fir'auna shi fir'auna ɗaya ne daga cikin ayoyi to tun da an yi idafa ayoyi zuwa ga Allah to nan kauniya ta shiga shar'iyya ta shiga muna ganewa kathiran minan nasi an ayatina laghafiluna ay alkauniyati wash-shar'iyya don da mutane ba su gabala da ayoyin Allah ash-shar'iyya ba da sun karbe su sun yi aiki da su واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي أن قبل تدسو دقا أنبتهم الله ina fata mu ce kenan daga Qur'ani da ayoyin Allah ba sa ambaton Allah shi yasa ma Allah kira suna yawan kauda kai daga ayoyin Allah wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun to kuma shar'iyya za su shigo ciki tunda mun yi bayanin shar'iyya sai kuma kauniyya su ma sun shigo ciki Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون kenan nan ana da kauniyar shari'a sun shiga ciki ko shiga ciki ba sun shiga ciki ko shiga ciki ba to kauniya ta shiga ciki shari'a ta shiga ciki to wa inna kathiran minan nas Allah ce lalle da yawa daga cikin mutane nan mafhumuhu sai da mantomi mafhumul mukhalafa ya an ce kasir kalil sai zaman to kenan yan kaɗan ne suke kula da ayoyin Allah kenan wa inna qalilan minan nasi an ayatin lahi lami la zakiru na domin azzikir huwa diddul ghafla to su ne waɗanda Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki wal ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar ina fata an fahimta eh ga azo ai ta tahiya haka na aran ba to Allah ya ce wa inna kathiran minan nas da yawa daga cikin mutane an ayatina game da ayoyinmu la ghafiluna lalle gafilai ne nan wato wato in ka duba nan mu'akkidat ya kawo kaga inna tufidu ta'kid an gane ku la sannan kuma lamun e ana kiranta allamul muzahlaqa asalinta tana shiga ne cikin mubtada sai ta koma can kuma sai kawo ghafilun bai ce ghafalu ba li anna lismu yadullu ala thubut mu'akkirat sun yawa cikin wannan to shi ma gafala din nan mawdu'i ne na alqur'ani su waye gafalallu an gane ko ya sifofin su suke mi ke sa mutun ya gafala daga ambaton Allah mi ke sa mutun ya gafala daga ambaton daga ayoyin Allah ga su nan dai kuma menene sakamakon wanda ya gafala daga ayoyin Allah subhanahu wataala shikenan ka hada mawdu'i amma ayoyin qur'ani na ba za mu samu damu kawo shi ba to yanzu mun kare da bayanai kafin mu je aya ta gaba abu biye muna saura abu na farko shine mas'aloli imamu suyuti a cikin al-iklil fistin batit tanzil muna ji da kyau da ya zo karkashin wannan aya wa inna kathiran minan nasi wajen hatta idza adrakahu al-gharq sai ya ce wannan yake nuna cewa wato ba a karɓar tuba a wannan lokaci dalili kuma saboda mi saboda Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu yace fihi anna al-iman la yuqbalu fi fi mithli hadhihi al-hala ba a karban imani a cikin wannan hali shi yasa ma Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin kaga kenan idan mutun ya ga mutuwa ana karɓar tuban shi babu sai ka ce saboda Allah ya ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima da kuma wannan aya al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin ba karɓi tuban fir'auna ba kaje hujja ka a al-qur'anance saboda dan qur'ani da kada ya kawo ma haji mun ji wannan da kyau ko to anan wannan ita ce mas'ala ta zancen karɓar tuba waɗannan ayoyin jiya mun kawo wani hadisi wanda ya kamata mu yi bayani a kan shi shi ne cewa hadisi kun san akwai wanda suke karyatar da hadisai yan an zo da hadisai musamman wanga zamani da muke ciki sai ka sun ce kai yaya za a yi a zo a ce wato hadisi kaza ya zo ya ce kaza ko ko aya kaza ta ce kaza amma ai sun ci karo da juna ko ba haka ba to sai mu zo ƙarƙashin wannan mas'ala shine hadithi jiya na kawo muku shi in ka diba cikin risala ta al-ahadithul mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim da tura da aka rubuta a kasar Saudiya a jami'atu Ummul Qura daga safha ta 629 zuwa safha ta 637 sai suka ce to wannan aya hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin sai an ka kawo hadithi hadith abdullahi bin abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce lamma aghraqa Allah fir'auna lokacin da Allah ya nutsar da fir'auna qala yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il fa qala jibril sai jibril yace ya muhammad ya kai muhammad falau ra'aitani da dai ka ganni wa ana akhudhu min halil bahri ina daukar tabo ko laka ko tabo na wato teku fa a dussuhu fi fihi ina sanya shi a cikin bakin fir'auna ina toshewa kenan shine dassahu kamar a ce a wani lokaci tana ɗaukar turbuɗewa a yi musikuhu ala hunin am ya dussuhu fi turab mun gane wannan yace yana sanya shi a cikin bakinsa makhafata an tudrika rahma dan kada rahama ta same shi to sai jiya dama mun kawo kaga dan qur'ani in ya samu wanga hadisi sai ce to kai ka jiya sai an ka ce a to abinda a ishkali al'awwalu annahu la ya juzu li jibrila an yamna a fir'auna min tauba bai halatta ba ga jibrilu ya hana fir'auna ya tuba bari ya jibu an yi inahu ala taubati tunda tauba aimi aikin da'a ne to kuma shi ko jibrilu yana son ya hana fir'auna ya tuba الثاني أنه لو منعه من من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر كلام ده يا يد زمان شي akan mi akan kafirci na uku annahu la yaliqu bi jalalillahi an ya'muru jibril bi an yamnahu min al-iman sun kace bai dace ba Allah ya hana jibril ya hana fir'auna yi imani don Allah shine ke son ayi imani na hudu sun kace kai annal imana yasihhu bil qalbi ai imani yana ingantuwa da zuciya ka imanin akhras an gane ko kamar imanin al-akhras shine mutumin da yake kurma ai kurma ba a ce sai ya kalmar shahada an gane ko fahalul bahri la yamnahu kenan can fir'auna ya faɗa cikin zuciya أن التوبة بعد معاي... بعد المعاينة خير نافع آل فرعون أي فرعون تندي أجمع لا يكون متوا أي توبة بدي أنفاني شبا سيزن كتير توانغا حديثي كذا أي دشي to idan muka duba akwai waɗansu malamai da basu san hadisi ba wasu malaman sun ingantar da hadisi sai dai wajen taujihin shi ko ba haka nan bane yanzu imamu zamakhshari dan balaga wanda ya kwakware wajen balaga amma aqida ta mu'tazila ce ko bai san hadisi ba da shi da Fakhruddin Razi mai at-tafsir al-kabir sai sun ce wannan hadisi hadisi ne da'ifi bai inganta ba to kaga cewa hadisi bai inganta ba ana bukatar mi hujjoji da dalilai to in babu hujjoji da dalilai magana za ta yi ba za ta yi ba to shikenan sai malamai suka ce maganar Zamakhshari da maganar fakhruddin razi ba ta inganta ba saboda mi saboda hadisin an ruwaito shi daga abdullahi bin abbas akwai tariq hamad bin salama wanda imamu ahmad ya kawo ta sannan kuma imamu tirmidhi ya kawo ta sannan abdu ibn humaid a cikin musnad ya kawo ta imamu tabari ya kawo ta imamu ibn abi hatim ya kawo ta imamu al-hakim ya kawo ta a cikin al-mustadrak sannan kuma akwai tariqa ta biyu tariqatu shu'ba wadda an karwato ita ma daga ibnu abbas wadda imamu ahmad ya kawo ta da imamu tirmidhi tannan da abu dawud da tayalisi da imamu al-baihaqi a cikin shu'abul iman da kuma imamu tabari a cikin tafsirin sa da kuma imamu al-hakim sannan akwai riwaya ta abu huraira wadda take shaida akan wannan da kuma riwaya ta abdullahi ibn umar ita ma ta fitar da shi in ka diba littafai daban-daban daban da sun fito da shi kenan cewa hadisin bai inganta ba magana su bata yi ba bata yi ba to yanzu tunda hadisin ya inganta ya za mu hada tsakanin mi tsakanin aya da kuma mi da kuma hadisi ina fata an fahimce ni sai malamai sun ka ce to akwai amsa yanzu abinda za a ce anna fir'auna kana kafiran kufra inadi fir'auna na ma kafircin shi na mi na taurin kai ne ai ba gaskiya bai sani ba falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنه حينما توقف النيل توجه منفردا وأظهر أنه مخلص فأجري له النيل ثم تمادى على طغيانه وكفره كاغا لوكاشين da Nil ya kiya mishi ma'ana ruwan sun ka tsaya kaga ya doge akan bannashi amma an yi mishi addu'a kuma ya ki dawowa na biyu sun ka ce anna fi'ila jibril yushbihu an yakuna annahu i'taqada tajwizul maghfirati lit-ta'ib wa in ayana tana yawa shi jibril ya sa tsammanin a wajen shi cewa idan mutum ya ga mutuwa ta da Allah bai sanar da shi ba cewa yana yiwa a karɓi tuba shi yasa ya kokarin yayi mi ya hada shi tunda jibrilu bai san komai ba sai abinda Allah ya sanar da shi waɗansu malamai sun kace a'a annallaha azza wa jalla kenan mana a fir'auna min al-iman wa hala bainahu wa bainahu uqubatan lahu ala kufrihi sabiq ai da ma Allah ya faɗa cewa in dai kai kafirci na gaba ka ki tuba haka ga mutuwa ai ba za a karɓa ba sunan shi al-imanu tirari ba ikhtiyari ba sannan abu na hudu annal murad bin rahma fil hadith ar rahma dunyawiyya wasu kace a abinda ake nufi dan kan rahama ta samu fir'auna rahama ta duniya ba zancen rahama ta duniya ba kenan yana ganin cewa tana yawa fir'auna za a tseratar da shi a bashi dama a duniya ko da bai da rabo a lahira a rabon nashi ya kare ni amma bari in baka amsa cikakka wanda in ka gamu da dan qur'aniyu ne in ya zo sai ka buge shi ka ce mai da jibrilu ya aikata haka Allah ya hane shi Allah bai hane shi ba to Allah ya yarda da abin da jibrilu ya aikata mun ji wannan da kyau to magana ta ƙarshe ana ramma kafin ka karanta mu da aya ta gaba shine cewa akwai wani littafi da an ka rubuta haqa'iqul islam an gane ko wani littafi ne wanda ana kawo shubuhohin waɗanda ba musulmai ba suke kawowa a safha ta 472 da kuma wani littafi sunansa alquran wa naqdu mata'inir ruhban safha ta 562 wancan kuma 472 mun ji da kyau to waɗannan littattafan guda biyu an kawo wata shubuha cewa waɗanda ba su kawo waɗannan shubuha kiristoci ne suke cewa cikin ƙur'ani akwai cin karo da juna ƙur'ani ya nuna fir'auna an kama shi fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi kuma cikin zariya ta ce fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi wa huwa mulim kuma suka ce ƙur'ani ya ce fir'auna ya tsira fal yawma nunajjika bi badanika sun ka ce ka gani wai kuma duk ƙur'ani sai aka ce a tseratar da shi da an ka ce an yi jikin ne aka tseratar ba wai fir'auna da ranshi ne an ka tseratar da shi ba don haka ba tseratarwa ba ce irin waccan da an ka ce an kama shi an kama shi an kashe shi ya mutu sannan sai an ka tseratar da jikin an ka bar shi cikin azaba annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab anan zan yi ishara zuwa ga abu uku abu na farko ilmul munasaba abu na biyu دراسة الدولة كيفية دراسة الدول والممالك أبو نأكو نكر شيء شيني تيوا يعني محاربة الحق بكل الوسائل الحسية والمعنوية لا يتيح للإنسان أن يتغلب عليها المناسبة منين مناسبة على رمى كن سمونا بتم مناسبة تآيويكو تويبا إتزا موغنا wani ilimi da aka kira munasaba shi ma cikin qur'ani yake alaran ba mallamai daga hiddu shi shine cewa bari mu bada misali fir'auna da me yayi alfahari a'a ban da shi cikin mulkin shi yayi alfahari da ruwa wanada fir'aun qala ya qaumi alaysa li mulku misra afala am ana khairun min hadha alladhi huwa wala yakadu kaga yayi alfahari da ruwa ko to sai Allah halakar da shi da ruwa yayi alfahari da ruwa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti shi ko sai an ka halaka shi da ruwa akwai munasaba ko babu malamai sun ka ce ga wata munasaba annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ya shiga ruwa amma ba da karhin shi ba da karhin Allah muna ganewa Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an فإذا خفت عليه ستمي فألقيه في اليم ستمي ولا تخافي إنا رادوه إليك da an kasa cikin ruwa yana iya kare kanshi ya hita ko bai hita ba da karhin ya shiga to fir'auna sai da ya shiga da iya karhin shi gaba daya fa atba'uhum mushrikin fa arsal fir'auna fil madain hashirin inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaibun wa inna lajami'un hadirun kaji jami'a radda yake ta da ƙarhin shi na ƙarshe ran nan Allah halaka shi cikin ruwa Musa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim ya shiga ruwa ya hita cikin su da ƙarhin Allah shi kuma fir'auna ya tayi da ƙarhin shi ya shiga bai hita ba shi yasa kullum ka koma janibin Allah gakka ji tsoron Amerika da Rasha da Faransa da wane ne ce Allah ka taimake ni akan su gakka ce mu sai mun yi kaza ka bar tunanin karhin ka kai baka da karfi la haula wala quwwata to kaji ilmul munasaba shi nan cikin qur'ani mai yawa ne al munasaba ma'anawiyya ake kiran shi kuma akwai al munasaba lafziyya bari dan kara maka saboda irin wadanga abubuwa suke sa ka fahimci inda an ka sama gaba al munasaba lafziyya wal ma'anawiyya shine cewa suna iya haduwa tare Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul inshiqaq kamar yadda al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake cewa an gane ko cikin suratul inshiqaq sai Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu sai ce mi wara'a fa amma a'a fa amma man shine bi yaminihi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu sai ce mi an bashi wara'a zahiri ko sai ce munasaba ce ta kawo wannan walamma ja'ahum رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون سوما سي انكي مسو هكان وراء ظهري علم المناسبه كده سنن توقع المناسبه مي اللفظيه والمعنويه تنكو تا اللفظي المعنويه تي روان فرعون ياي الفهري ده انهار الله يحركا شي ده البحر مناسبه تي معنويه mun gane wannan to kuma sai al munasaba lafziyya lafaziyya wadda tana da alaka da ma'anar lafazi kaji Allah subhanahu wata'ala ya faɗi an adawa sun yi sun yi girman kai a bayan ƙasa fa amma adun ko fastakbaru fil ardi bi ghairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa kaga ne istakbaru ko to abinda an ka tura wanda zai halaka su sai Allah ce fa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya dan ita ma mutakabbira ce ba ta ji لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا كما ستي كذبت ثمود ستي مين بطغواها كما بطغواها بيتبا يتي فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية المناسبة المعنوية كاجي وانغا تناس ايه باكنن sai mu je zuwa ga nukta ta biyu shine ad-daula in kana karatun daula ko wace daula ce ko mamlaka ko masarauta sai ka bi waɗannan ka'idodin ka bi matsayinta da rukunai na al'ummata shugaba mataimakin shugaba ko ba ka nan bane masu karfin fada aji masu kudi ko ba ka nan bane sannan kuma da tsarurruka na tafiyar ƙasa manoman ƙasar 'yan kasuwar ƙasar ko ba ka nan bane sannan da ministry da ministry da suke kula da ƙasar ministry da suke kula da kaza ministry da suke kula da kaza ministry da suke kula da kaza shine ƙasa gaba daya to irin wannan nan na zaka duba ka gani shin ƙasar ƙasa ce ta gari ko ba ta gari ba an gane ko to mu bada ad-daula al-fir'auniyya mun taba yin wani karatu a gidan TV na Bonfere mun kasance mai suna ad-daula al-fir'auniyya daula ta kasar fir'auna mun gane ko waye shugabanta fir'auna kaga fir'auna kafiri ne mushriki ne daga nan kasa ta samu matsala in shugabanta arne ne to su waye mataimakan fir'auna hamana kaga shi ba mushriki na kaga nan an samu matsala su waye masu kudin kasar su karuna kaga yan iskan duniya na al-mujtama'ul fir'auni kenan ko ad-dawlal fir'auniyya to kuma haka ba to sai ka kawo su waye aka bautar kaga an bautar da wasu ba yau da an ka saba ce ma wani bawa ba har su annabi Musa an ce musu bayi ne su ba kowa ba kai nan ma an ce ma bawa sai ka wutar hankali ka don an ce ma annabi Musa bawa kuma annabi Yusuf an sai da shi a matsayin bawa kuma annabin Allah ne yau miya da wani ya ce ma bawa ai kai ka san ba bawa kake ba muna fahimta wannan da kyau to sannan kuma ƙasa ana kallon masu taimakonta masu aiki a cikinta kaga masu noma sai an samu masu noma sai an samu masu kiwo a cikinta sai an samu likitoci sai an samu masu ilimin kaza da ilimin kaza da ilimin kaza sai a auna to sannan in za a auna ci gabanta sai a kasa shi gida biyu ci gaba na addini ƙasa in akwai addini addini ya yaɗu to ta ci gaba ta fuskar addini sannan kuma sai a duba ta ɓangaren duniya akwai ƙasar da tana iya samun ci gaba na addini da mi da na duniya kamar ƙasa andalus ta musulmi ƙasa ce ta musulmi kuma ta karantar da turawa ilimin mukan zamani kuma ƙasa na iya samun ilimin addini amma babu mi babu na duniya mai ƙarfi sosai to ba laifi don saboda dama duniyar mun zo ne mu wuce cikin wani lokaci sai kuma ƙasar da za ta samu ci gaba na duniya amma babu addini to wannan ƙasa ba ta ci gaba ba a to da inda aka sallah da inda ba a sallah suna zama ɗaya da inda an ka yadda da abota ma Allah shi kadai da kasar da ba yadda abota ma Allah shi kadai ba suna zama daya to ya an ce kasashen turai sun ci gaba ta fuskar kere-kere amma ta fuskar tauhidi da imani ba su ci gaba ba kenan a zo a yi almizan ko almiyaru taqaddum alhissi wal ma'anawi su a wajen Allah duk ilimin su jahilai da وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إيه أنت لا يعلمون من يكنون وا باسو ده إلمي ستي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سنسان ظاهر الرأي الدنيا دي يدك سن إلمي الدنيا إن دي بك سن الله بتو كي بك تكب وسولنك جاهلي أو جان الله mun gane wannan da kyau to haka za ka ɗauka sai ka ga yadda ake dirasa kan ƙasa magana ta ƙarshe wadda ita ce mizani alar mai karanta mun aya shine mun ka ce dan yanzu dibo fir'auna duk hanyoyi da za a bi alwasailul hissiyya da alwasailul ma'anawiyya fir'auna ya bi su dan ya kare ƙarya amma sai da Allah ya karya shi bari in baka misali kaga fir'auna ya karfi amfani da karfin tuwo shi da kuma karfin tuwo ko ya ce ma annabi musa la aj'alan naka minal masjunina haka ne ko baka ba kaga wannan karhin tuwo ne ko baka nan bane yudhabbihu abna'ahum yayi ta yanka jarirai da musu kowa laifi ba don kan mulkin shi ya kai kasa an yi haka ko ba yi haka ba kuma ba shekara ɗaya ko biyu ko uku ba sun ka ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana sannan fir'auna yayi aiki da kabilanci don cewa yayi faƙalu a nominu libashirai ne mislina wa ƙaunuhuma lana abidu da kaga sun ce mutane ne ba komi ba kuma su bayu ne ya za a yi mu mu bi bayunmu sannan kuma sun ka tuhumci annabi musa da revolution ɗan revolution ne sun ka ce yuridu an yi hurijakun min arzikun bi sihiri an gane ko sun kaci kuma annabi Musa ya zo ne yayi juyin mulki kwace ne yake yi qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum alkibriya fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin ko ba kana bane fir'auna yayi amfani da masu sihiri banda sojoji dan saboda a kare mulkin sa wato fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum duk abin da ka sani yayi amfani da dukiya wadda an kasa sojoji sun kai ta azabtar da mutane suka ta kashe mutane Allah ce wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabili fir'auna yayi aiki da farfaganda wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مخترنين يا يا أنفاني دسو الديوة an gane ko wa inna fawqahum qahiruna mu ne masu mulki muke da karfin bala kullul wasa'il hissiyya wal ma'nawiyya al mutaha lahu qad istakhdamaha amma da ministocin shi da kudin shi da masu kudin da rundunar da dubarar da kabilancin da rarraba kanun mutane don a jagorance su inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin duk bannar da fir'auna ga iya yi duk matakin da yake iya dauka don ya kare kanshi yayi amma ƙarshe Allah ya ba mu labari akwai abin da fir'auna yake tsoro Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun intabih nan al'udulul balaghi Allah ce ma kanu yahdharun da Allah ce ma kanu ya hadaruna bai ce wa nuriya fir'auna wa hama na zawalal mulki ba ka san komai yasa ai zawalal mulki fir'auna mulki shi yake so ya bushe to amma me yasa Allah bai ce zawalal mulki ba sai ce ma kanu ya hadarun saboda abinda kake tsoro kullun da shi kake kwana da shi kake tashi kuma yace bai ce ma kanu hadaru ba ma kanu yahdharun yahdharuna fi'lun mudari'un yufidu al-hali wal istiqbali wat tajaddud wat takrar amma duk matakan da fir'auna ya dauka na yanka bani isra'ila wasu sun kace saboda bokayen shi sun buga mai sun ce mulkin shi zai tafi ta hannun wani jariri da za a haifa cikin bani isra'ila malamai suka ce kai ka bar ma wannan su bani isra'ila yahuda mutane ne yan kaɗan masu wayo kuma masu ƙarfin ƙoƙarin sani yadda su jagorantar mutane ga su yan kaɗan amma ba su son su bi kowa duniya sai dai a bi su to kaga kenan ko shi ko mai mulki ya san hatsari a cikin al'umma ta yi ya san waɗanda ga neman mulkin shi to daga nan fir'auna ya gano musu mun gane wannan a takaicen takaitawa shin fir'auna ya dauki ko wani mataki ko bai dauka ba ya dauki ko wace irin dubara ko bai yi ba ya yi farfaganda ko bai yi ba ƙarshe ya an ka kasance fir'auna ya kai ƙarshe shi sa kowaye kai komi kuɗin ka mulkin ka dubara ka wayon ka jama'a ka sojojin ka amerika ce rasha ce makamman nukiliya ne waye waye waye waye waye kun ka ja da addinin allah yadda allah ya kare da fir'auna da kangararrun da sun kauce haka allah zai karya ku malam mu je aya wal qad bawwa'na bani isra'il allahumma amin
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن رب ربك يقضي بينهم يوم القيامة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون نعم ابن عاشور يتي عطف على الجملة الماضية atafina akan jumlolin da sun ka gabata fa inna jami'a tilkal jumal dukkan jumlolin da sun ka gabata maqsudun minha maw'izatul kuffari min al-arabi dan ayima wato kafiran larabawa wa'azi bi ahwali man sabaqahum min al-umam ga halin mutanen da sun ka gabace su na al'ummomi fi mushabahati kufrihim bi kufrihim don su wato kamancece ne kafircin su da nasu wa bima halla bihim min anwa'il azab da kuma irin nau'i nau'i na azaba da sauka ga wadancan kafirai da sun ka gabata jazaa kufrihim wato sakamakon kafircin su kama qala ta'ala akuffarukum khairun min ulaikum yace falamma daraba Allahu masala as-su'u kenan atba'ahu bi masali as-salih bi halil ladina sadaqu rasul ma'ana bayan an buga misali da na fir'auna da yadda Allah yayi da shi to waɗannan mutanen da kuma sun kabi Allah waɗanda duk an ce bayi ne ba kowa ba ne gashi nan wala qad bawwa'na bani isra'ila mubawwa asidiq mun ji wannan da kyau shine alakar an baka mummunan misali an baka misali mi nagari ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أنباك وانتا أنباك وانا muna jin wannan da kyau to kaji abin da ibnu ashur ya kawo shi ma mai arrabtu wa tanasub bain al ayat in ka duba wajen wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa sidqin na'am nan kenan sai zaman to nan yana nuna kenan makoman waɗanda sun kabi Allah shine mi za su yi nasara duk yadda an ka azabtar da ku duk yadda mugu yake da ƙarhi ƙarshe nasara za ku yi shi yasa duk in ka duba ƙissar bani isra'ila inda ta zo in allah ya nuna ya hallaka fir'auna sai ya faɗi irin ni'imar da ya yi ga bani isra'ila allah ce ma fir'auna fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wal dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin wa lamma waqa'a alaihim الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها kina Allah shi ne yake saukar da mutum to walaqad bawwa'na bani isra'ila mu koma cikin jalalaini walaqad wallahi kenan tabbas bawwa'na yace anzalna mun saukar da bani isra'ila bani isra'ila mubawwa'a sidqin an gane ko mazauni na karama shine mubawwa' kalima ta mubawwa daga bawwa ne fi'ili ne da ke ruba'i kenan yana iya ɗaukan ma'ana hudu ismul zaman da ismul makan da almastarul mimi da kuma mi da kuma ismul maf'ul duk sun taru a nan to sai a zaɓi wanne ne cikin su to nan mubawwa sai ya ɗauki zarful makan ake nufi wuri wanda yake za a zauna cikin ukun dama ko in ka zauna ga wuri sai an samu mi sai an samu wurin an samu wurin kuma an samu lokacin da za ka zauna kuma sai an samu zaunawar a takaicin takaitawa kuma sai an samu wanda an ka zaunar gakka ce za ka biya al'amuran haka nan to wani kada babuwa ana bani isra'il mawar sirkin ya ce wa huwa shamu wa misir ita ce ƙasar sham da kuma mi ƙasar misir yana daga cikin inda ibn jarir tabari yake kawo sabani a cikin tafsiri idan an ka kawo maganganu sai ya ce waƙila waƙila kaga anan in ka duba cikin tafsiri na wato abin nan أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي ورحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين شما يكاون yake cewa da an ka ce walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin inji shankidi yake cewa shankidi yake cewa da Allah ya ce walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin sai ya ce wannan aya tana nuna Allah ya saukar da bani Isra'ila masauki na gaskiya ya ce wa bayyana zalika fi ayatin ukhar don Allah ya ce wa aurathna alqaumal ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha sannan kuma da anka ce kam fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani isra'ila kaga an ce su an mallaka ma kuma an ce kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim har zuwa kadhalika wa awrathnaha qauman akharina yace wa ma'ana bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin nazzalnahum munazzalan mardiyan hasana mun ba su wurin sabka ingantacce kaji abinda wato abinda shankidi ya kawo ibnu kathir shi ma mufassir ne sananne da ya zo wajen wannan aya walakad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin ya kawo bayani mai yawa ya kawo wannan aya fa wa awrathna alqawmal ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha yace to mubawwa'a sidqin qila huwa bilad misr wa sham mimma yali bait al-maqdis wa nawahihi kenan ma'ana wato bilad misra wasu ka ce kasan misra ake nufi wa sham da sham amma ba can cikin misra ba mimma yali baitul maqdis abin da ke alaka da baitul maqdis wajen filistin domin mi domin an ce an gadar da bani isra'ila ko ba haka nan bane to wani an ce an gadar da su kuma a tarihi da sun ka tahi ba su dawo ba to yanzu kaka za a yi kenan a tarihi da bani isra'ila sun ka tahi ai ba su dawo ba ibnu jarir at-tabari ya kawo sabanin mufassirin walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin sai ya kawo maganganun malaman tafsiri daban-daban yake cewa da anka ce walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin yace qila uniya bidhalika ash-sham wa baitul maqdis yace wa qila uniya bihi ash-sham wa misra kenan kaga sun ce sham da baitul maqdis wasu sun ce kuma sham da misra to a irin wannan shine waɗansu makiyan addini sai su zace to kai kajiya bayan an ce an hallakar da fir'auna kuma sai an ka ce wai bani isra'ila sun dawo sun mallaki ƙasar misra alhali da sun ka tahibu su dawo ba muna gane wannan kaga ko an ce sham wa baitul maqdis da ba ita ce magana min ma yalil baitul maqdis ma'ana a yankin misra wanda yake da alaka da kasar filistin ba ita misra kanta ba mun gane ko ko kuma a'a sham da kuma misra din amma misra din yana yiwa mulkin da an ka ba su sai zamanto ya fi karfi da na waɗancan waɗancan suna karɓar umarni gare su muna gane wannan da kyau to amma a nan me ya kamata mu gane ba ana nufin ba sun dawo sun mallaki misra qur'ani ma bai ce haka ba cewa yi walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin sannan yace kadhalika wa awrathnaha qauman akharina ba kasan misra ba irin ni'imar da sun ka sun ka samu shina waɗansu sun ka gade su dama in kan mutane suna tafiya ne wasu na mi suna gade juna ai duniya ma wasu na ga tahiya wasu gade wata ni'ima ko ba kadan bane wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin ai Allah bai ce sun koma can cikin misra ba sun ka kwaci kasan misra fassara mun gane wannan da kyau kadiba cikin tafsiri na ibnu kathir ya kawo bayani mai tsawo a karkashin wannan kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir al-tabari ya kawo amma kafin in wuce mu wajen ma'anar abin da shi mai jalali ne ya kawo tunda an ce misra wa sham an gane ko abin tambaya a nan sham daga ina sunanta ya samu asali yaman daga ina sunanta ya samu asali ita yaman in ka je can bangaren da take bangaren dama ga ka'aba ne yaminul ka'abati ne ita ko sham daga ash'amul baiti ne hannu wato bangaren wato hagu take gami da shi yasa ake kira ta biladu sham ai ash'amal baiti wancan kuma yaminul baiti dakin ka'aba amin to wala qad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin sai Allah tabi wa razaqnahum min at-tayyibat muka azzita su da abubuwa daɗaɗa. famakhtalafu ba su yi saɓani ba bi an amana ba'dun sashe sun ka yi imani wa kafara ba'dun sashe sun ka kafirce hatta ja'ahumul ilm sai lokacin da ilimi ya zo musu imamu sa'adi cikin tafsirin sa tafsirul kalimur rahman yace abin mamaki ilimi shine ya kamata in ya zo ya yanke saɓani amma su bani isra'ila ba su yi saɓani ba sai da ilimi ya zo kaga an samu matsala tunda in kaga mutane na sabani ya kamata a ce jahilci ne ko gaskiya bata bayyana ba to a'a nan Allah yana son ya nuna ma abin da ke sa dan adam ya bata biyu ne ko jahilci ko kuma son rai to in ana jahilai in ilimi ya bayyana mai son gaskiya zai bi ta shi ko wanda cuwa-cuwa ce yake yi dama gaskiya ko ta zo ba zai bi ta ba to shi kenan zai ci gaba da harkokin shi shi yasa da wuya kaga malami ya yarda da malami ya yi masa biyayya a'a saboda yanzu dan bariki in shina ga wuri dan boko dan boko na nan ba sai dai a gwamza ba to haka malamai yana da wahala su tsaya su yi ma addini aiki ko su shi a gane shine babba shaidan sai shi wasa da hankalin mutane shi yasa ko turawa da sun ka zo abinda sun kai amfani da shi a wayar ma 'yan afirka da kai don su yaƙi masu mulkin su su yaƙi addini saboda malamai ƙauyawa ne suna maganar lahira sarakansu ƙauyawa ne saboda sun yi musu diktacir to ga bature ya zo da addini mai kyau ya zo da kilcir mai kyau ya zo da tsari mai kyau duk ku kwashe wannan shara ku taho ku bi shi shagen duniya mun ji wannan da kyau amin hatta ja'ahumul ilm kenan ilimi in yazo in kaga ba abi gaskiya ba to san rai yazo inna rabbaka yaqdi bainahum Allah zai yin hukunci tsakankanin su yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun na daga abin da sun ka kasance suna sabani a cikin sa min amri dini ko na al'amarin addini bi inja'il mu'minina Allah zai tseratar da masu imani wa ta'dibil kafirin Allah zai azabtar da kafirai alaramma sai Allah ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati yaqdi bainahum kuma bai ce wa bainahunna ba ha akwai maza kuma cikin bani Isra'ila akwai mata me yasa taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيتي إنك كنت من الخاطئات با ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات با تو فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم بيتي وبينهن با لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث to at-tayyibatu kinnan ba a fassara su ba ai an arta su da at-tayyibatu ko to shine Allah ya ce wa dhallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna was-salwa to wannan duka qur'ani yayi bayanin su dan haka alaran wagga aya akwai dadi gare ta ko da bamu yi bayanin ta ba ka karanta ta kuma ga ɗaya daga cikin shehunai daga cikin ba shehunai irin waɗancan ba wani ɗaya daga cikin malamai masu da'awa an gane ko a sheikh malam eh, abin nan sheikh muhammad jamil yusuf ya kawo muna ziyara za mu dan bashi dan wuri ya dan ce mu da wani abu amma kafin ya ce wani abu alarma a karanta mana ayan nan fa in kunta fi shakk
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين to madalla jazakumullahu khairan malam a taso a dan yi mana bayani kaɗan ko da minti biyar ne a ce a samu abin da an kace jazakumullahu khairan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan uwa musulmi yan uwa imani assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu yan uwa muna gode wa Allah ta'ala wanda cikin yardar sare da amincewarsa ya ba mu ikon haduwa a wannan babban katafara masallaci mai albarka a majalisin babban shehin malami na fadilatu sheikh malam abdulmalik khamis Allah maɗaukin sarki ƙara ma rayuwar malam albarka ina tawassuli da wannan zama namu da muka yi don sauran alkur'ani Allah ka shiga cikin rayuwar malam Allah ka zama gatan malam duniya da lahira ɗaliban malam Allah ya ƙara muku lafiya da imani kuma Ah, shi wannan majalisin wallahi ba ni da abin da zai iya a gare shi in ban da addu'a ta albarka ku yi haƙuri akwai wata matsala guda ɗaya da ya kamata mafahimce ta Ah, shi bahaushe na wata kalma yaban gwani ya zama dole ni na fahimci malam wato inda a ce akwai wata kat memoir da ake tura a kwalwa da ake ake tura a kwamfuta a zaro abin da ke cikin kwamfuta wato malam inda son samun sani kat memoir din kowa zai iya zarowa tura mai ilimin da ke cikin kansa wannan ni shi ne fahimta ta ga malam a iya zamana da malam da ya wace wacen da Allah ya kadara wata da malam fahimta ta da shi inda son samu ne in ya amayo abin inda tuwo ne to kowa haɗe ya cinye ya rike malam Allah ya ƙara ma a kilasi jan hankali ga ɗaliban malam gaskiya wallahi ku yi koyi wajen tawazu irin na malam malam in ka gaishe na karatu in ka gaishe auren kai kace ba shi ba wai shi ne malam shek malam abdullahi dinnan kasan idan akwai ilimi akwai tawadu to insha Allah za a samu tawadu cikin ilimi ilimi dan yana koyi tawadu ba girman kai ba abu na biyu jan hankali ga 'yan uwana almajirai wato akwai wata matsala ni tana dan damu na are ba sani ba ko tunani na ne dan karami ko mai Allahu alam wallahi ya kamata ka gane idan Allah ya girka abu fada da abin matsala ce saboda ka gane shi Allah in yayi dashe wallahi in ka zo tuge dashen Allah to zaka tuge kanka ne so shi Allah ya iya aiki aikin Allah ba irin na dan adam ba bari misali guda ɗaya ku gari Allah ya yi magana akan wannan takaddarin fir'auna da malaki ta wani magana akan shi Allah ya ce fir'auna yayi dagawa a ban kasa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla shay'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yadhbihu abna'ahum wa yastahyi nisa Allah ce innahu kana minal mufsidina dubban nan da yake a can wurin musu Allah wa nuridu an namunna alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junduma minhum ma kanu yahdharun dubban nan da fir'auna yake fa wallahi abinda Allah ya kaddara za a yi sai da akai abu duk sai da Allah ya bari fir'auna ya gama dubarun shi duk dubarun sau kare da wani tunanin shi da yake yi sai da ya kare aunawa sai da Allah ya girka abin da yake so girka yan uwana almajirai yan uwana almajirai dan Allah mu wanke zukatanmu akan wannan gonar ta Allah wallahi duk wanda ya fi ka ka san ya fi ka in za ka yi adalci duk wanda ya fi ka ka san ya fi ka to ka yarda da ya fi ka shi da zaman lafiya wannan yana daga cikin matsalar da almajirai muka samu rashin yarda da fifikon wani a kaina rashin yarda wani ya fi ni matsala ce to ai kai ma kafo ne me abin rigima a ciki kafo matarka kafo ɗiyanka to kai me yasa baka da abika ba saboda me saboda ni so da haka dan Allah ƴan uwana almajirai ilimi ya koya mana tawali'u ya koya mana ikilasi ya daina hada mu rigima da ƴan uwanmu kawai fagen da yake naka ne naka ne wanda ba naka ba naka bane wannan matsalar ni wallahi wacce abu ce take damuna sai in ga wani lokaci ka ga wasu mutane wanda ba mu ba suna da alaka da juna amma mu muna da rigima da juna jan hankali ga yan uwa wallahi in duk rigingimin da suke faruwa a cikin mu rashin yadda da fifikon wani akai da shine matsala to idan Allah ya ce wani zai yi ba yadda ka iya sai yayi don ai malam a aikin da Allah ya yi nan malai ta kawo mana dalilai ga ayatul kauniya ga ayi da Allah yake ajiyewa don mu gane idan mu san Allah shi ya iya aiki aikin da Allah ya ba wanda ya sai irin na Allah bari ba mu wata aya a ƙarshe da za ta ƙara nuna mana in Allah ya yi aiki ya kamata ɗan adam ya sallama Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayr sinwan sai Allah ce mine tusqa bima'in واحد أما ونفضل بعضها على بعض إن في ذلك آية لقوم هبا مالا Allah ce dangane da al'amuran ƙasa a ko sai kuna da suke da wakwataka da juna za ka samu nan wurin ga kusancin juna amma ƙasar tana da bambanci can da can ƙasa akwai bambanci kuma amma duk ƙasa ɗaya ce yanzu ba ya mai muke cikinta ba wani yankin da mai ba ɗaya ke da wani yankin ba wani yankin in ka tura shuka za ta yi wani yankin in ka shuka ka shuka dusa shuru Allah ce ga lambuna da muka sanya a cikin ƙasa wadda kuke amfani da su min a anabin na inuba ka za ka dan shuka inubi ya kama sannan kuma ga itatuwan dabino da Allah yake san yake sa ku kaddara yake Allah yake kaddara muku sanya ta kama sai Allah ya ce wa dar'un wa nakilun sinwanun wa ghayru sinwan wanda za ka samu a dunkule a wuri da kuma ɗai ɗai ɗai da ke fita can ƙarshen Allah sai ce waɗannan abubuwan fa tusqa bi ma'in wahidin da ruwa ɗaya ake shayar da su gona ɗaya za ka buɗe ramin rijiya ka fitar da ruwan ka yi ban ruwa da ruwa ɗaya amma kuma ka shuka mangwaro ya kama ka shuka maga ta kama ka shuka yalo gauta mai ɗacin nan in ka tauna gauta ka ji ɗaci in ka tsaga mangwaro ka ji zaƙi tusƙa bai ma'in wahidin can za ka samu carrot nan za ka samu albasa can za ka samu kabeji kuma tusƙa bai ma'in wahidin da ruwa da ake shayar da su Allah sai ce tare da ana shayar da su a ruwa ɗaya wani faddilu ba'aduha ala ba'adin fil ukul dan Allah almajirai kar mu bari mu mance qur'ani mana malam Allah ya kara maram Allah ya kara malafiya imani Allah ya kara ikhlasi malam Allah ya kara rufa ma asiri duniya da lahira Allah ya tsare ma gaban ka da bayan ka daliban malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ka tsare mana mutuncin mu da imanin mu Allah ka tsare mana mutuncin mu da imanin mu Allah ka sa wannan aiki muna yi dan neman yardarka Allah ka sa muna yi dan neman yardarka birahmatika lati wasu alkulla shi ya manu ala kulla shi gadir wannan wata da muke ciki Allah ta'ala sun yi karshen su lafiya Allah ta'ala ya sada mana dukkanin abin da zamu ji farin ciki a cikin sa ibadojin da muka gabatar Allah ka amsa mana kusakuran mu kuma Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ka gafarta mana wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh